أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيجا بدك راتو أتكون لسافي رحلة الخلود رم تاشافي نبقي بسم الله الرحمن الرحيم من أراد واعظا فالموت يخفيه أليس الموت يأتيك علما خرج الرشيد إلى مكة ماشيا من أجل يمينه فرش له من العراق إلى الحجاز اللبول والمرعزي فسند يوما وقد تعب إلى ميل فإذا بسعدون المجنون قد عارضه فقال هذه الدنيا تواتيك أليس الموت يأتيك فما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيك ala ya dalibar duniya da'i duniya lishanika fama aji hakaka daharu kaza ka daharu yi dukika fashaika shahikatan wa kharra magashiyan alaihi hatta fatatu salatu salawati thumma qala alhamdulillah thumma alhamdulillah madha ala al-ardi min sahin wa min lahin adha yu'aishu zu ainaini min ajabin يوم الخروج من الدنيا إلى الله ما كنت إلا في غرور ولما بنى الرشيد كسره المشيد أرسل إلى أبي الأتحيا وقال سب لنا ما نهن فيه من نعيم هذه الدنيا فقال إش ما بدا لك سالما في ظل آه شاهقة قصوري فإذا النفوس تقعقعت لدي رواهي وفي البكور يسعى إليك بما اشتحيت بزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت في غرور إلا في غرور فبكى الرشيد بكاء مرا وقال يحيى البرمكي بعث إليك أمير المؤمنين لتشرحه فأحزنته قال هارون دعه فإنه قد رأى غرورنا فنهانا عن ذلك mala ce wanda duk ya yake son mai wa'azi wanda yake son mai wa'azi to mutuwa ta ishe shi wa'azi cikinmu duk wanda yake son a yi masa wa'azi to mutuwa ta ishe shi wa'azi tun da dai mutuwa da ba za ta zo ba na a kankan magana ka kare su shine sai ka mana kista na haruna rashid haruna rashid yana daga cikin khalifofi wato ana kirga shi a cikin khalifa na nawa ne bakwai ne ko shida shida to na shida a cikin khalifofi kuma zamaninsa musulunci ya samu kuɗi kuma an yi dabdala kuma ma ya yi abubuwa na na ƙwarai amma an ci daɗi a zamanin harunan rashid ba saboda akwai kuɗi to mulki kuma ya sa aka dinga wasu abubuwa na ɓarnan dukiya to kuma sai allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da wasu mahaukata mahaukata masu wanda suka fi masu hankali domin a zamanin shi aka yi buhulul buhulul a zamanin shi aka yi wannan wannan wanda aka kawo shi sa'adun dukan su kamar mahaukata ne amma masu wa'azi to su ne suke iya duban khalifa su gaya masa magana kun san kaman a arewa ce ana wawan sarki ko to wannan mai hankalin sarki ne na wannan ba wannan mai hankali sarki ne saboda duk abin da ya shiga haruna rashid sai ya sa shi kuka saboda mai shi ma dai manufarsa shi ne ya samu aljanna inda wannan rayuwar in aka ce mutum ita kaɗai ya sa a gaba ya shiga uku ba inda zai je ne na gaban kama ba inda suka je ina nufin ba wani abin da yanzu za ka kama ka ce wajen ka kama wai za ka more ba abin da za ka mora tunda duk an yi ninkin ba ninkin kafin kai kuma ba za ka ga waɗanda suka ninninka suka tafi din ba abin da ya faru na jiya ne shekarun jiya na je na ga da wani mara lafiya wato abin ya ya tuɓe ya tsaya mun a rai na san shi mutum ne babba da halinsa ya san samu ciwo kafarsa yake ɗan tsingisawa sai wani aboki sai ya samu makami babba ya ce a kai ya kamata a kai shi turki a je a gyara shi ya dawo yana tafiya mai kyau aka je aka jabalwala shi sai suka taba masa jijiyar kashin bayan nan wajen ya daɗe a can amma yanzu an dawo da shi sai dai a aji a ɗauka wallahi ma yanda ya zama kamar yadda kaya sai dai a ɗaje shi kawai da yadda ka san kana ɗaukan dai abu ba inda zai iya ina nuhu daga nan ya shiga nan ba zai iya ba Allah kenan mai yanda ya so kuma daga asibitin ba aka gaji aka dawo da shi haka sun wasan lamarin ya kwashi wani yana magana a wai da na sai ina ba zai tsaya ba ka san kaddara ba ai ba ya je dan niyyar na ya je ya kara lafiya ne sama kuma mai abin da ya zaba Allah ba shi lafiya to mala ya ce wata rana haruna rashid yana khalifa na musulmi na duniya ya fita daga maka zuwa daga madina zuwa maka da nan bai kawo ba amma tafiyar daga madina ne zuwa maka yayi alkawari bakance cewa da kafa zai tafi to kuma kusan shugaban kasa zai tafi ana shimfira masa da kafet ko to sai aka ringa masa shimfiɗa daga madina zuwa makka misali in yana huta a nan sai a yi shimfiɗa zuwa zuwa gwagwa ka gane ya tashi kuma ya tafiya ya tafiya inda zai huta sai a kwashe wannan in sai a shimfiɗa misali zuwa suleja na in ya sauki yadda ya zango a suleja shi yana abin da sai a shimfiɗa misali zuwa kaduna road haka na? to ana cikin wannan tafiyar ne ya gaji ya gaji da tafiya sai ne ya tsaya tsaya hutawa yau sai ga Allah ya dashi da wannan abin nan sa'adun sa'adun majnun mawukaci ana ce kun sa akwai mawukata ko yanzu a whatsapp akwai wani da zaka gaishi da kayan amma an ka saurari maganar da yake faɗi sai ka ƙaru na sai ka yi mamaki ka ga wannan lalle ba mawukaci ba ne na da ya mu masu hankali miliyan na sanin halin ma da ake ciki to shine sai haɗu da shi shine sai yake ce masa waɗannan abiyatin yake ce masa ya ce to ka ɗauka ma duk an baka duniyar ashe duk an je an baka duniya ya ce ai me ya rage ma ba mutuwa za ka yi ba ya ce ga haruna da shi ya ce me za ka yi da duniya ga shi ɗan wannan ɗan tafiya ma ya gajiye da kai ya ce masa ya kai ne neman duniya ka rabu da duniya ka fita sha'aninta saboda duk yadda ta sa ka dariya kwanan nan za ta sa ka kuka haka take duk yadda ta baka ta sa ka dariya ana nan duk yadda ka je ka da zarar mutuwa ta zo magana ka ta kare to wani abin da ya faɗa wa haruna da shi sai ya sa shi har sai da ya shiɗe ya shiɗe ya suma sai da sallah uku ta wuce aka yi ba tashi ba saboda ya ji magana to shi ma da ya tashi sai yake ta cewa godiya ta tabbata ga Allah sanan godiya ta tabbata ga Allah lalle ba wani abu a bayan ƙasar nan sai dai rabka nan ne da mai wasa duk harkar duniya nan wasa ce yace mutum da yake raye lalle yana haduwa da abun mamaki ba abin da zai ba mutum mamaki sai ranar da zai hadu da Allah zai gane duniyar nan da ake ta karatun ba komai bane ranar yake ganewa amma yanzu ka ga ana ce mana ba komai bane mutum ba zai ganewa amma ranar da zai mutu zai gane ashe ba komai bane tunda ba abin da zai tafi da shi duk abin da dan adam ya tara dole a bar shi a nan dan da kafani kawai zai fice da shi eh ka je a abin nan sai lokacin da fahad eh fahad ne ya rasu ko sarkin sarkin makka wani arne ai yayi wani rubutu da yake arne arne ne saboda ya san fahad ya san me yake da shi shi yana nuna ma ya ihya mutanen makka za su wulakanta fahad haka ina nufin kawai su ta tona rami su sa shi sa shi fahad yana ta maganan petrol ina nufin ya ce mahaukaci shi yana ta yana cewa yanzu wannan wanda yake da dukiya iri kaza na rijiyoyin mai iri kaza a duniya duk an san shi kawai a zai mutu a zuwa tona rami kaga shi yana jiran watakila a masa akwatin zinare na a masa yawa a sashi a martan da a sa martan da a rami ba ka wani mahaukaci ya kai masa ba na eh na mota aka siya sabuwa can aka sa shi a ciki kuma aka sa su a rami gasan na za suna in mutum za a kai shi zai a dan masa guziri da kayayyaki da kayayyaki wanda ba shi ne sa da aka samu barayin kabari ba inda sun san hauka ne da an kauce sai su tura su kwashe kayan don sun samu abin da zai da shi wasu har kuɗi ba shi ne wani musulmi wai a ko kuɗi ne wani yake ba mu labari an je wajen abin nan binne wani mamaci sai aka samu masa kashi kuɗi ko dubu ɗari biyu da hamsin ne cewa zai je lahira ya aiki da shi shi ne sai wani an ce bahaushe ne ya ga abin nan ya ga hauka sai ya je ɗauko cek sai ya rubuta dubu ɗari biyar ya ce shi ya ƙara masa 250 amma bari ya kwashe bari ya yaba wannan canji na? yawa ya cire a can shi ga nashi contribution na ce gaga ya yi basira sai ya kwashe wannan 250 ya sa ya ba su cek na 500 ya ce maimakon ma tun da yanzu cashless abin nan ake ya je can ya cire kawai kaga ya tashi da 2,500 shi ne ya ce ban kasance ba sai dai a cikin ruɗi lokacin da haruna rashid ya gina gidan sarautarsa akwai wani mawaƙi irin na da ana kiran shi abul atahiya sai haruna rashid ya aika masa ya ce ya zo ya masa ya masa baitoci na waƙa wanda zai nuna jin daɗi da suke idan gida ne aka gina na sarauta ta shi ma abul atahiyan da yake malami ne da ya zo shi ne sai ya ce masa to ka dai ta irin rayuwa yadda ka ga dama a wannan gida na sarauta ya ce kuma ka tuna cewa akwai ranar da rai zai yi halinsa yau ranar da za ka wayi gari ba wani abin da ke gaban ka sai maganar tafiya lahira nan a duniya ana kama da abin da ka so kana ci kana ta jin daɗi wato ya ce to ka sani ka tabbata cewa wannan ba wani abu da kake ciki sai rudi to akwai wani wanda ake kiran shi hayar barmaki kamar shi ne sarkin fada sarkin fada na harunan rashi shi ne sai yake cewa shi wannan mawaƙi ya ce wannan me wani irin ba abiyati ne irin wannan kai mun sarki ya gina fada ya aika maka ka zo ka faranta masa rai na kuma ka zo ka ringa waɗannan abiyar wanda zai ɓata masa rai shine sai haruna da shaɗi yake ba shi barmaki ɗin faɗa cewa ka kyale shi ya ga cewa mun shiga rudu ne ya ga cewa mun sakankance ne da duniya shi yasa yake mana wa'azi don mu shiga hankalinmu sai wannan littafi da zamu yi ku ta gani yana ka abiyar saboda shi adibi ne amma dai ciki akwai karatu don na jin lokacin da ya kawo alamun tashin alkiyama kanana ina jin sai da ya kawo 333 kuma za ka ji su karagara amma galibin yin shi da yake adibi ne sosai shi yasa ke kawo karatu a cikin baitoci alhamdulillah ta hadda date na na sarauta wannan yayi daga nan shi har da shekara har da lissafi na? riba daya a don ka irga da allahu ɗari ba ɗaya ɗari ne kai an ya ka irga daidai kuwa allahu ka ai shi ne sunan allah na yanka ai za ka kira sunan allah baka ce allahu ba ai shi ne sunan allah lamba ɗaya na na a'a huwallahu da kace fa huwallahu da kace me kace sa'annan abinda maluma suke faɗi cewa waɗannan sunayen Allah waɗanda suka shahada ake buga su a shi su ne kadai shi yasa ai zaka samu wasu asma'ullahi husna ba su bane na kawai dai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da sunansa guda 99 wanda duk ya kiyaye su kawai zai zama dan aljanna shi yasa ake tafa kokari wasu ka ce wannan lafuzan na wannan kokarin waluma ne suka hada ba wai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya furta su cewa su ne ba da haka inda ake samu shi dai Allah ba a kiran shi da suna sai ya tabbata sunan shi shine amma da wannan shi ne ya fi shahara kuma za ka ga wasu casa'in da taran amma ba su ba akwai canje-canje wanda wasu ba sa shi har waɗannan ma akwai wanda aiwa suke ta a ba sunan Allah ba su ce ko Allah ya kira kan shi wanda aka yi ta magana a kansu amma nan karatu ne mai tsawo wala alam to sai dai in roƙon Allah za ka kawo duk wanda ka yi ko ɗaya ka kira in Allah sai an sa maka wasu bayan Allah Allah karim ka wannan kalmar Allah karim da yake faɗa wata rana a saudi arabia na ga wani mutum bangladesh ko bangladesh ne ko wato ba abin da iya na larabci sai Allah karim ashe mai gidansa ne an za a mai da shi an kama shi za a mai da shi kasarsu amma yana da mai gida na gaskiya inda ya zo ya karbe shi a iyafar shi ke nan ana sai in an ce karo Allah zai ce Allah karim Allah karim dab da jirginsa ko bai wuce awa ɗaya ba zuri da za ta shiga mai gidan nan nan ne ya tashi ya ce Allah karim da ya ga mai gidan nan ce lalle Allah karim ya yi abin da ya iya ke nan Allah karim Allah karim kuma Allah ya masa karamci za ka ce Allah madaukaki sarki niyya babban niyya ita ce da ɗan adam da sincerity da zama da gaske mutum yake da la'ala ne kun sara na'am a zuwa makan ya fi mana na yana da kudin zuwa a to eh yana da mata to kaga abin da ya fi zama farilla a kai shi makarce to kaji waye je dauko ta okay to ai kasan kasan shi in mutum ya tambaya ba ba zai so san zuciyarsa zai ji ba ya kamata a gaya masa abin da yake gaskiya wato tunda Allah ya sa ya aure to kaga ya tsallake wannan shiradi to abin da ke gaban shi Allah ya wajabta musulmi haji amma kuma Allah ya ce ga wanda ya bashi iko kaga ya tabbata Allah ya bashi iko to kaga in ya bashi iko sai ya ji saboda rashin zuwa hajjin kuma shi ma kanshi matsala ne ga wanda yake da iko akwai hadisi mai ban tsoro na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wanda duk ya samu daman zuwa hajji yake zuwa to in ya ga dama ya mutu ga yahudi ko ya mutu ba nasare wato ba gurin Allah da shi eh da haka in dai mutum guda ɗaya ne na wajibi na farilla mutum ya yi shi kenan sauran din nafin ne eh da haka lalle ya kokari ya in ya samu dama ya je kuma ga yanda aikin hajji yake dawa mutum yake da dama yake zuwa har yanzu zai kasa tunda an waye gari da kudin kama ka kasa zuwa eh misali to kaga mutum ya samu dama ya ma zai je shine alheri eh wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب الأرض رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما هديت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين